بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وأيهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin ikonsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab in ba a manta ba muna cikin babi na babu ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babi dake jawabi akan cewa za a samu wasu daga cikin waɗannan al'umma za su bauta ma wani abu wanda ba Allah ba wanda ya jero mana ayoyi da dama da kuma hadisai daga cikin ayoyin akwai alamtar da ladina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibt wa taghut Allah ta'ala yake ba mu labarin cewa an samu a cikin ahlul kitabi wanda ke wanda suka yi imani da sihiri da kuma bokanci suka kuma imani da da bautan dagutu to annan tunda Allah tunda manzo Allah ya faɗa cewa kuma zamu bi zamu bi ahlul kitabi kwabo da kwabo kafa sau da kafa wannan yana cewa a cikin al'umma ma ita ma za a samu wannan wanda za su yi haka ya kawo mana hadisai cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil quddah cewa za mu yi tabi biyan wato ahlul kitabi yahuda da nasara a cikin abubuwan da suke yi muna kwaikwayon su akwai kuma hadisi na tawban da malai ya tike mana akai za mu tashi yau insha Allah a wajen fihi masail zai ɗauko mana wasu matsaloli da suke da alaƙa da babu saboda ƙara matso da kusa ta zo nesa a fahimci babu sosai mali ce fihi masai a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula na farko tafsiru ayatin nisa'i tafsiri na ayan suratun nisa'i Allah ta'ala yana cewa yu'minuna bil jibti wad taghut wa yaqulu alladhina kafaru haula ya ahada min alladhina amanu sabila amma manta ba wannan aya da muka kawo a labari na Allah ta'ala ke ba mu cewa ahlul kitabi daga cikin su akwai wanda suka yi imani da sihiri da bokanci sannan kuma akwai wanda suka yi imani da bautan dagutu to tunda Allah ta'ala tunda mazala ya bada labarin cewa dama zamu bi wato sawayen ahlul kitabi kwabo da kwabo to wannan ya sanya wato duk wani laifi da ka gani ahlul kitabi sun yi to a ce wannan al'umma ma za a samu wani wanda zai kwaikwaye su a wannan a wannan laifi din daga cikin wato siffofi da wannan aya ta faɗa shine na farko akwai al-imanu bil jibti imani da da al-jibt al-jibt shine imani da dukkan wasu hanyoyi na shaydan daga sihiri ne ko kuma bokanci ne ko kuma duk wani abin da yake da alaka da magiman ba shaydan ko bautan shaydan din a wannan al'umma an samu wanda shi ake sake nan wato sihiri shi da abin da yake nema a duniya to yana ganin ta hanyar sihiri ne zai iya samu akwai wanda yana bayi da aiki sai al-isti'ana bil kuhan yana neman taimako na waɗanda suke bokaye ne suke bokanci wannan idan a cikin maza ne za ka ga in yana neman wato ya samu shugabanci ko kuma yana neman ya sami wato ci gaba a kasuwancinsa sai je wurin wanda ke mai sihiri ya bashi wasu abubuwa kamar yadda kuma a cikin mata in tana neman fada wajen mijinta ko ko tana neman ta kori a wuce zamanta ko kuma tana neman ta shafa ma sadaka ba ma ɗan kishiyarta wani mummunan mummunan wato kwarjini wani mummunan wato ɗabi'a shi kenan sai ta sanya masa wannan ta masa wannan sihiri din to kaga daga cikin ahli kitabi an samu sun yi haka daga cikin mu wanda suke bauta wanda muke bautan Allah a wannan al'ummar an samu wasu suna yin sihiri din bal a cikin wannan al'umma ma an samu wani wanda yake shi ake sake nan bautan bautan shedan an samu a cikin wannan al'ummar wanda ya fito ya sarraha cewa shi shedan zai bauta ma kaga hatta wanda suke bautan wani Allah ai bautan shedan suke dai a an abu wani wata hanya in an yi dogon tawili za ka ga shedan da suke bauta saboda kamar wanda suke bautan Annabi Isa kaga shi ba su ba bautan Annabi Isa suke hakikatan ba suna bautan shedan ne a fakaici to ba irin su ake magana ba bal a yanzu akwai wanda da suke bautan shedan din suna girmama shi suna rusuna masa suna jayuwa zuwa gare shi suna ganin cewa shi zai amfana musu wani abu suna bautar shi da sunansa karara sunan shi na shaidan sunan shi na iblis an samu a cikin waɗannan a cikin al'umma da suka gabata a kafin mu suna yin haka mu ma kuma a cikin wannan al'ummar an samu masu yin haka kamar yadda ake samu masu danganta kansu zuwa ga masuniya masu riri da ake faɗa ga wanda yake ɗaya ka karanta wani abu gami da waɗannan wannan kungiya da asalinta ba kungiya ce ta musulmai ba musulmai an masu tallan wannan kungiya ce suka shiga a babban bakasudin shigan mutane da yawa wannan kungiya su ne wato abubuwa guda uku abubuwa guda uku na farko shine wato samun ɗaukaka duk wanda yake neman ya samu ɗaukaka to zai samu wannan wannan kungiya za ta musu za ta mishi alƙawari na baka cewa zai samu ɗaukaka a duniya na biyu kuma shine samun shuhura idan mutum yana neman shuhura to in ya tike ga wannan kungiya da suke bautan shedan to zai samu zai samu wannan shuhura din na uku kuma shine alkasabul haram wato mutum ya samu wani dukiya abinda ake cewa evil accumulation of wealth ya samu wani dukiya da yake ba na halal ba ya samu dukiya ko da ta haramu ne shi dai inda zai sai ciye sha a duniya yana ganin wato wannan tafiye masa to to tun da waɗannan makasudi guda uku da shi suke tallata wa mutane suke amsan wannan wannan wannan wato aqidu nasu na cewa a zo a rika bauta ma wato shi dan ko kuma a zo ana yin wasu abubuwa da yake an ci karo da zahirin addini to za ka ga da yawa wanda suka fi shiga ire-iren waɗannan ƙungiya su ne ashabul mujub waɗanda aka waɗanda a cikin al'umma suka fi kira zuwa ga a kwaye jiki ko a yi ma'alla tawaye a yi mamazan shi tawaye a bar addini abinda ake kira adiyawul ibahiyya ko ashabul mujub almujub shine wanda zai zo ya ce a daina cewa da aka yi a dinga rufe jiki a daina rufe jiki cewa da aka yi abu halal ne to ya zama haramun cewa da aka yi abu haramun ne to ya zama halal kamar shan giya ko wani abu makamacin wannan galibi ana samun wannan daga cikin wannan al'umma waɗanda suke cewa su mawaka ne ana samu su da yawa ana kuma samu daga cikin waɗanda suke yan fina-finai ana kuma samu daga cikin waɗanda suke yin wasanni haka saboda waɗannan in an lura zaka ga su sana'a sana'a al'umma ne su sana'a su na al'umma ne suna bukatar karbuwa wajen al'umma ana kuma samu daga cikin kuma wasu bangare daga cikin yan siyasa to tunda su sana'a su ta al'umma ce saboda haka waɗannan shiga-shiga guda uku su suna son ta na farko suna son ashuhra suna son shuhra suna son su zama famous suna son su zama rich sannan kuma suna son su samu kuma duki a su sami wato ɗaukaka so ashuhra yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo daga cikin ɗan uwan musulmai suke faɗawa ire-iren waɗannan aƙidu na bautan shaidan ƙarara daga ciki kuma akwai kuma wato san daukaka yana jin cewa shi ya kamata ya zama a garin gabaki da shi ake ji ko a kasar shi ake ji ko a nahiyar shi ake ji baki da to idan idan ya in ya hada irin irin waɗannan kungiyoyi a na na shidanu sai su ba shi ce za su taimaka masa wajen sunan shi sunan shi ya fantsama shi ba wani abu kila ma in wakan ne ba wani wakan iya ba idan wani wasan kwaikwayo ne bai wani wasan kwaikwayo iya ba amma kuma shi kenan sai ka samu kuma sunansa ko ta ina yana ta fantsama dalili shine su ga waɗannan mutane sun tallafa masa sannan kuma abu na na uku shine almal dukiya tunda za su ba mutum cewa za su sauƙaƙe mutum hanyoyin samun dukiya baki da in dai shigo cikin wannan tafiya ta su ya shigo ya bi to kaga wannan duk yana nuna maka cewa a cikin al'ummar da suka zo kafin mu an samu wasu suna bautan aljibtu aljibtu shine suna yin sihiri suna yin bokanci suna kuma bautan mashi nan baki daya to kuma a cikin wannan al'ummar su ma an samu wasu suna yin haka suna yin haka saboda suna neman duniya ko suna neman shuhura ko suna neman daukaka Allah ta'ala ya tsare mu sai abu na biyu da ayan take magana shine wato yu'minu bil jibti wa taghut sun imani da taghut taghut shine mutum ya zama yana kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala yana yana kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala a matsayin mai halatta mishi halal a haram ya haramta mishi halal ya kuma ba shi wata shari'a wata doka sabuwa duk wanda mutum ya yarda da shi shike halatta mishi halal shike halatta mishi abinda Allah ta'ala ya haramta ko kuma yake haramta mishi abinda Allah ya halatta ko kuma yake sa mishi doka to yanzu ya mai shaida wannan wanda yake bauta wannan wanda yake sa mishi wannan dokan wanda ba Allah ba ya zama ya zama abin tarayya ga Allah ta'ala kuma ya zama dagutu min tawaghit ya zama dagutu daga cikin dagutai da ake bauta wanda ba Allah ba saboda haka duk yayin da muka yarda cewa wani zai ba mu wani doka musan ya tafi dokan ubangiji ko kuma wani zai zo ya halatta mana wani abin da mun san a shari'a haramun ne ko wani zai zo ya haramta mana wani abin da a shari'a mun san halal ne to yanzu wato mun yi imani tsagutu kenan kamar yadda su ma ahlul kitab suka imani tsagutu kamar yadda kuma za ka ga a wannan lokaci namu ai an samu a cikin wannan al'ummar a cikin wannan al'ummar zaka ga zaka ga an samu an samu cewa da yawa wato a cikin wannan al'ummar za ga an samu wanda suka yadda da duk wani system system da ba na musulunci ba duk wani salo da wani tsari na na rayuwa da tsari na shugabanci da tsari na gudanarwa wanda ba na musulunci ba wanda balma yana cin karo da musulunci za ga da yawa yanzu mutane sun yadda da shi suna ganin wannan shine kawai zai iya kawo musu wato solution zai iya kawo musu wani magani da zai magance musu matsalar da suke ciki a duniya idan matsala ce ta tattalin arzikin kasa sai su rikanin babu abin da zai jawo musu su samu wato ci gaba a rayuwarsu irin wato irin wato su rungumi riba ko kuma su rungumi wani wata kasuwanci da ba ta musulunci ba ko kuma kawai da zara an an zo da wani abu na yayi ana samun kuɗi mutum ya je ya rungume shi bai fahimci me a shari'a ta ya faɗa ba yana ganin kamar wannan abin shi zai bashi wani in ka tambaye shi ya ce ai lokaci ne ya riga ya kawo in ba mai ba sai a bar mu a baya alhali ya manta cewa shi shari'a musulunci ba haka yake ba kamar yadda mai alali ke ya faɗa karye wani aiki hatta ya alama hukumar lahi fihi karye wani abin da zai yi sai ya ta hukuncin Allah a cikinsa to yanzu mu al'umma nan babu ruwanmu duk abin da ya zo in dai na samu ne kawai zai kafin kai abu ne sai an dade an dade an dade ana yi sai kuma daga baya malamai ne za su je a karan kansu su je su bincike su ce to wannan abin da ake ba halal bane ya kamata a zuwa dan mataki amma su masu yi ba su ne suke zuwa wurin malamai a su masu yi ba su ne suke zuwa wurin malamai su bincike ba haka kuma haka kuma za ka samu a cikin al'ummar mutane da yawa wanda suke ƙoƙarin wato neman samu wato gyaran rayuwarsu wani rayuwa da suke fama da shi da bai musu daɗi ba suna neman su samu canjin rayuwa sauyin rayuwa ta hanyar wato sauyi da ba na musulunci ba da yawa za ka samu sun yi imani da cewa babban abin da zai kawo wato wato ci gaba a duniya shine murungumi misali turba ta demokradiyya kamar yadda wasu ke faɗa wani kuma ya ce babban abin da zai kawo ci gaba shine burungumi turba ta equality wato daidaito da suke faɗa daidaito kuma ba irin wato na musulunci ba daidaito na na su yanda su turawan yamma suke faɗa wani zai ga babban abin da zai kawo wato wato ci gaba shine a samu hurriya a samu yanci yanci sakakken yanci irin na turawa yanda zai zama wato kai ka je kai abinka ni in janye abuna kar in maka nasiha kai maka kamar nasiha kowa a bar shi ya ci gashin kansa ai sun mutane da yawa sun yi imani akan cewa wannan tafarki shine hanya guda daya daya daya da zai kawo musu wato ci gaba a wannan a wannan zamani suna ganin idan suka ce wai za su bi addinin musulunci kamar musulunci shike jawo musu koma baya shike shike tadiye musu kafa shike sanyawa su zo daga baya su wato wato ya jawo musu samu sun ci gaba ba su kuɗi ba ba samu daukaka ba ba samu kyautatawar rayuwa ba kamar da zaka samu da yawa wanda ba su fahimci addinin musulunci ba suna faɗa da kuma waɗanda sun fahimci addinin musulunci amma dai suna suna yin wani abubuwa mai kama da wato annifa a musulunci sai abu na uku da ayan ta faɗa shine inda Allah ta'ala yake cewa wa yaqulu alladhina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila suna ganin suna kallon waɗanda suka yi imani sai su ce to suna kallon waɗanda suka zama kafirai ne su walalatan su ta cewa su batattu ne sai su ce to waɗannan ma sun fi masu imani wato wato zama zama wato wato wato kitsatsu zama kuma shiryayyu to kaga wannan shi yana cikin abin da ake kira wato taghyiru ko qalbul haqa'iq ko kuma taghyiru shahada canza shaida ka san cewa abin da wani yake yi ba daidai yake yi ba to saboda kana ka tsalawan shi wanda yake yin daidan sai ka ce ai shi wancan din ma yafi yafi shi zama alheri saboda haka sai ka samu a cikin wannan al'ummar wani zaka ga kawai yana kokarin cewa shi kafirai sun ba shi awa shi kafirai sun ba sha'awa ya fi girmama wato yanayin wato salon rayuwarsu yana girmama salon rayuwarsu akan salo na musulunci da musulunci ya bashi ban za ka samu wa a cikin wannan al'ummar za a samu wani wanda zai zo ya yi da'awan cewa da ka je ka ba ka narka kudinka a masallaci ko ka narka ma masa dini wato kudinka gwara shi ka zo ka bashi shi abin da ke kuma yana kira zuwa ka banda ne bata ce a ce gwara shi ka zo ka bashi idan ka bashi kuma shi yanzu wato za ka fi samun lada to kaga wannan shi ne takayyarun shahada ai babu ba bambanci da irin abin da shi wannan bayhuda yayi ya kalla wanda suka zama kafirai ne qurayshawa yace ai su sun fi zama shiryayyu akan masu bautan Allah ta'ala su kadai wato musulmai kenan to shi ma yanzu ka je ka samu masu addini ka ce wai masu addinin su in ka ba in aka taimaka musu za a asaran kuɗi ne gwara kai a zo a taimaka maka kai kuma abin da kake kira baka kiran komai sai banna sai yi ma Allah ta'ala da mazan shi tawaye to kaga wannan shine ake kira wato taqyiru shahada qalbul haqa'iq ka canza ka canza shaida baki daya kuma duk wanda yake ya zama shi aikinsa kenan yin wannan to ana gudun karin wato munafunci na na addini ya zo da sinadar shiga zuciyarsa ya zo ya bata mashi zuciya bai sani ba haka kuma ire-iren waɗannan aƙida na na inhizamiyu na ana samun su a cikin wato masu masu wato ko yan boko ko kuma masu masu har masu ma wato lecture misali ana musamman masu koyar da larabci shi zan kawo misali su suka suka dame ni a yanzu za ga an samu daga cikin wato masu koyar da wato larabci a manya-manyan jami'u sai ga an samu shi da yake ita larabcin da musulunci ita ta jawo yake samun abinci amma wani abin mamaki sai ka samu yana shi ma yana wato wato yi mamaki yana yi larabcin makirci idan duk yayin da ya zo ya samu wani wani wata kafa da zai yi man wato wani larabcin wato isgilanci sai ya musu sai ya fito karana a gaban ɗalibai ya ce shi ya fi girmama wato ra'ayoyi na mutanen yamma akan ra'ayoyi na mutanen gabas ya kokarin ya canza taghribul arabiyya din ya canja larabci ta zama larabci wato yar yar wato gabashin yar yammacin duniya ce ba yar gabashin duniya ba ya manta kuma cewa shi larabcin nan da ita yake samun ci da ita yake samun sha da ita ake bashi abinci amma gida ka zai ce ai shi addinin musulunci a shi larabci da har adabin larabci sai ya sai abu a caccanza in an bashi a amana ya rubutu sai ya biya je ɗauko wasu abubuwa na na literature na turawa ya je diya kwakwa mu su a cikin literature na adabi na larabci yana tsammanin cewa shi ya riga ya rude wannan hanya ita ce kawai hanyar da za a gane wato wato ci gaba alhali shi da aka ce katar da adabin larabci an ce katar da larabci ne ba an ce katar da abin da yake turawa yamma suke yi ba sai je ya caccanza abubuwa to duk shi ma wannan yana cikin wani kaso da mutum zai yake dauka na in ya ga masu imani sai ya ce su ba su ne shiryayyu ba amma ya ga wato fadararru wanda kowa da kowa ya yarda cewa su fadararru ne sai ya ce su sun fi mummunan imani lalle wannan ya kamata a kula kwarai da gaske mutum ya ga mai addini ya rika jin cewa mai addinin shi bai kai wato shi gwara shi ba za a bi bayan shi ba ba za a karfafe shi ba amma ya ga wani wanda yake aikin banza shi ya bari a karfafe shi bari ya taimake shi to wannan alama ce na cewa shi yanzu zuciyar shi ta zama bai bai wato yanzu ya fara bin wani hanya da yake na ahlul kitabi ahalin kitabi su ne masu yin wannan aiki su ga mummunai su ce su su ne batattu amma su ga batattu kuma su ce su su ne shiryayyu Allah ta'ala ya tsare mu sai ma da ce azzaniya matsala ta biyu tafsirin ayatul ma'ida tafsirin ayar suratul ma'ida shine Allah ta'ala da inda Allah yake cewa hal qul hal unabbiukum bi sharrin min dhalika matubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi idan mutun yana son ya ya ƙara fahimtar ayar sai akwai aya ta zo a farkon ta da Allah ta'ala yake cewa idan mutum yana son ya ƙara fahimtar wannan aya sai ya je ayan da ta zo kafin ita inda Allah ta'ala ke cewa hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun sai Allah ta'ala yake cewa mu'minai su faɗa hal tanqimuna minna shin kun tsare kun wato kun kyamaci abinda muke kai na imani ne illa an amanna billahi kawai saboda min imani da Allah wa ma unzila ilaina da kuma abinda aka saukar mana ma unzila min qablu da amna Allah ta'ala ya saukar a baya can kafin mu wa anna aktharakum fasiqun kuma da yawan ku sun zama fasikai Allah ta'ala sai ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika matubatan inda Allah sai ya jiro wannan aya kaga nan akwai magana cewa ahli kitabi suna yi ma wato mumunai musulmai mumunai hasada akan abin da Allah ta'ala ya ba su sun kyamaci su dinga yin musulunci su ba za su yi musuluncin ba amma kuma ba su kuma musulmai da mumunai su rika yin musulunci su zama shiryayyu su zama masu shiryarwa ko a cikin wannan al'ummar ita ma wannan al'ummar ta mu an samu masu irin wannan ɗabi'a za ka samu a cikin wannan al'umma akwai wanda za ka ga ya tsani malamai baya san ɗaliban ilimi shi duk yayin da ya zama hanya ta hada su tsakanin ko zama ta hada su tsakanin shi da malamai ko da ɗaliban ilimi ko da wanda suka san addini za ka ga shi baya san zama da su in dai za su zauna to za zai ji shi ya kosa su tashi zai samu yana ya kyamace ya dinga cuɗanya da su bal ya kyamace ma ya rika ba su aure ya wani aure ne sai ce ustazin zaka ba aure sai duk ya zai kokari in wansa ne in kaninsa ne in wanda ke ta cewa ne a kansa sai ya hana auren ya ce shi ba zai ba ustaz aure ba ai in dai dan arabiya ne ko kuma dan islamiya ne dan ustaz ne shi ba zai ba shi aure ba to balle kuma da ba ustaz ma ya ma je da sun na addini ya bar gemu ya digila wando to sai ga ba zai ba shi ba zai ba shi aure ba saboda me saboda yana ganin cewa shi ustaz nan yana tsanani kuma an je a cikin gidan shi yana tsananin cewa shi sai ya bi tabarki irin na manzon Allah a sanan gidansa saboda haka shi kuma shi kuma baya son sunnar manzon Allah baya son kuma a rika bin manzon Allah ba ya san a rika bin salo na manzon Allah ya kware kallon ba abin da suke kira social in suka ce social suna da maganar waya ka dinga tabar ita ba karatu ka dan yi shirya kuma ka dan yi dan tabargazan ka wato mutum ya abin da ya ga dama to wannan shi suke so su ba yan su irin wannan mutumi a batta ce abin da ta ga dama kar wato shi mijin nata tun da ya san addini ya ce abin da kake ba daidai bane ki daina yin shi sai ya haka haka shi ba zai ba shi aure ba zai ga shi dan me zai ba zai ba wannan usa da aure to kaga wannan yana daga cikin abin da malamai ke kira annifaqul amali wato munafunci na aiki wanda kuma in mutum yayi wasa watan wata rana za ta sila ta zama munafunci ta zuciya in ta zama munafunci ta zuciya kuma zai zama na wato ya zuciyar shi ta sha wannan munafuncin ya zama da kuma zai mutu yana bin dama kware daga sai saboda in ya halda ubangiji ba yi da ba yi da wato hujjar zai da zai kalla ubangijinsa da wannan aiki da ya yi don zai mutu bai mutu ba musulmi bai mutu akan shirya ba Allah ta'ala ya tsari sai a tarita matsala ta uku mala yace tafsiru ayatul kafi fas tafsirin suratul kafi wannan aya ta suratul kafi da aka faɗa la taqibanna alaihim masjida wai wato shugabannin su ne da wanda suke ta cewa a cikin su suka ce waɗannan ashabul kafi za mu gina masallaci a kansu wato sun da su suna ƙasa a musu kabari to a bisa da kabarinsu mu kuma za mu gina masallatai to a cikin wani al'umma su ma za ka ga an samu wani wanda yake yarke bin waɗanda suka zo kafin mu yana girmama waliyai yana girmama salihan bayi yana kuma yin masallaci a wajen ko kuma yana zuwa yana yin kare kaina duk bayan wani lokaci duk bayan loto loto yana zuwa yana ganin zuwa wannan wajen yana daga cikin abubuwan da ya kamata a yi abubuwan da zai ƙara kusanta shi da Allah ta'ala a cikin wannan al'umma an samu wanda yake min ahalin kitabi kwabo da kwabo a irin wannan za ka za ka ga yana gina masallatayya a makabarta na ce makabarta ina da magana inda akwai kabari a wajen za ka ga akwai kabari a wajen kabarin malaminsa ko kabarin iyayensa ko kabarin wani nasa shi kenan sai ya gina masallaci a wajen wanda wani kuma haramun ne haramun ne haramun ne maza Allah cikin hadisai mabambanta kamar da muka karanta wasu daga ciki ya nuna cewa haramun ne sannan kuma haka zalika mutum ya gina wata ubba umba shi ne wato ya gina wani wata rumfa da ya kawata wannan wato kabarbaran ya je yana ganin wato zuwa wannan wajen wani kusanci ne ga Allah ta'ada wannan duk ba daidai ba ne haka zalika mutum kuma ya zama aikinsa kenan zuwa kara kaina wajen kabarin wani nasa iyayensa wani dan uwansa da ya rasu yana ganin kuma wannan kamar zai kara kusanta shi da Allah bal in yana zuwa wajen ma zai dinga musu zai dinga musu wasu maganganu da yake akwai kauce ma hanya akwai shirka a ciki ko kuma akwai bid'a a ciki to kaga duk wannan ba daidai bane yana kuma ganin wannan wai cika zumunci ne wanda ba daidai bane na'am idan da zai ziyarci ƴan uwan shi musulmai ziyara ta sunna wannan babu laifi amma ya ziyarci ya ziyarci wato ƴan uwan shi musulmai ko ya ziyarci wani dan uwansa ko babansa saboda yayi wasu abubuwa a wajen yana kara kaina yana ganin duk bayan wani lokaci sai ya je yayi wasu nau'i na ibada a wajen ya rusuna ya durkusa yana ganin wannan abin da yake yi kamar cika zumunci ne to wannan shine shine abin da manzo Allah ya ya faɗa a cikin hadisi cewa la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya tsine mai yahuda nasara su suka riki wato kaburburan annabawan su a matsayin masallatai ya ce kar kaina a wajen to kaga mu ma kamar yanzu ana ana jan kullun mun cewa yayin da mu ma muka irin wannan ya zama aikin mu kenan mu gina masallatai a bisa daga kaburbura ko kuma mu je muna kada kaina a wajen muna yin wasu abubuwa da ba daidai ba na shirka ko bid'a a wajen to yanzu mu ma wannan la'anta za ta hau kanmu wannan la'ana da ubangiji yayi ma yahuda da nasara ya musu ne saboda abin da suke yi saka mu ma yanzu idan muka irin wannan aikin nasu to wannan la'ana za ta hau kanmu babu wani wato bambanci sai abu na hudu a malace ma ma'anar imani bil jibti wa tagut mecece me ma'anan wato wato imani da da aljibtu da tagut mala ce wahiya ahammuha wannan shi yafi wahiya ahammiha ma ma'ana al-imani bil jibt wa tagut me ma'anan imani da aljibtu da tagut fi hada al-mawdi' a wannan wurin hal huwa i'tiqad al-qalb shi shine wato a zuciya ka ji cewa abinda waɗannan suke yi kaya da shi a zuciyarka ka ce abinda suke yi na tsafi da bautan wani Allah kaya da shi am huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha ko ko a shine kawai kabi wadannan wanda suke bautan gumakan a baki a wadannan wanda suke bautan dagutu suke suka imani da aljibtu din suke suke yi a baki da kuma kai ka san cewa wannan abin ba daidai bane abin da samala ya kawo a wannan aya ya kaga shi ka gudun al-ashraf bai yadda da abin da kone shawa ke yi ba ya yadda abin da kone shawa ke yi su kafirai ne ya kuma yadda da cewa abin da suke yi ba daidai bane a zuciyar shi yana riya cewa ba daidai ne suke yi ba amma saboda tsabar yana sai ya canja shaida shi ke sai ya koma yana karfin waɗannan mushrikai na ƙureshawa ya yi muwafaka da su a aiki ba a zuciya ba kaga anan ba wai dole sai ka yi itifaki da mushrikai a zuciyanka ba za ka zama kamar su kai ma a'a ko da ka yi muwafaka da su a aikace kana jin cewa wajen da za ka ba da shaida kai cewa ai kafirai sun fi musulman nan gaskiya kuma kai ba wani wani wani ba wani gaskiyan kafiran ne bayyana maka ba kawai kai baka san musulman ne to kaga wannan yanzu kai ba ka muwafaka da su a aiki duk ko da ma a zuciyarka baka muwafaka da su ba wato mutane iri uku ne akwai wanda zaka ga shi wato yayi imani da abin da mushrikai suke kuma ya bi su akan haka to kaga yana tare da mushrikai a wannan a kobo da kobo komai da komai yana tare da su sannan nabi kuma akwai wanda zaka ga shi yayi imani wato ya sa abin da suke yi banna ne amma kuma saboda yana jin haushin musulmai sai ya bi su akan haka kaga wannan shine irin shedan da Ka'ab ibn al-Ashraf ya musulmai wato sai ya bi kafiran nan amma duk da ya san bata kuma suke yi ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ya san cewa abin da suke yi kasu kafirai ne amma duk da haka sai ya bada ya bada shaida na uku kuma shine wanda yayi imani da da abin da suke kai yayi imani da abin da suke kai ya yarda da abin da kafirai ke kai amma kuma shi baya yin aiki irin na kafiran saboda me saboda yana cikin al'umma ta musulmai yana yana jin cewa idan ya bi ya koma ya kaman ba kafiri ya zama yana bin kafirai saboda kafa musulmai za su kyamace shi to kaga waɗannan sune kuma munafikai a wannan al'ummar saboda haka kaso ne guda uku kowa da kowa in ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan kaso to yana cikin wato garaji ƙwarai da gaske yana cikin haɗari ya zama na kana jin cewa kai baka ji da abin da kafiran ke yi ba amma saboda ka tsana musulmai ka tsana musulunci kana jin cewa gwara ka ba su goyon baya akan musulmai to kaga wannan yanzu mutum wato yana yin wani abu mai haɗarin gaske kamar da tarihi za ka ga an samu ibn ya shi a suka rika ba kafirai goyon baya akan musulmai kawai saboda sun saba da musulman aqida suka rika ba da goyon baya akan su wako a samu shi ya san abin da suke yi banna suke yi ya san abin da suke yi banna suke yi amma duk da haka zai bi bayan su akan haka ko kuma a samu shi ya yarda da abin da kafirai suke na banna amma kuma shi matsoraci ne ko yana musulmai munafunci ne bai san ya fito ya ce shi ya yi imani da wannan abin saboda kan musulmai su mutu gore ko su kyamace shi duk wannan yana nuna maka cewa wato al'imani bil jibti wa tagut wato aji aji ne aji guda uku kowanne ko mutum ya ya runguma to kuma yana cin hadari kware da gaske sai al-khamisa na biyar qauluhum fadan su annal kufar alladhina ya'rifuna kufrahum ahada sabila min almu'minina yanda suka bada shaidan cewa wato kafiran nan sun fi musulmai zama wato kitatsu sun fi zama sun fi musulmai zama wato shiryayyu wato kaga wannan shine abin da muke ta nanatawa cewa akwai qalbul haqa'iq wato kai dan saboda kai wani ya baka limi baka san shi sai ka sai ka ce wato bi halatta ba shi aure ba misali a wajibin aka baka tambaye ka bada shida ka bada shida akan sa ka ce ai mutumin kirki ne abin da ke tsakanin ka da shi wannan wani magana wata magana ce daban haka zalika in aka zo ana tambayan wani kan abin da yake yi shi ahlus sunna ne to kan saboda shi ya yana faɗa da kai sai ka ce shi dan bid'a ne a in ka san cewa shi dan sunna ne ka ce shi dan sunna ne amma kuma kuna da wata irin matsala wannan ta kuce fasila amma mutum ya zama shi in dai kuna fada da kuna da ai fada da shi shikenan zai zama zai zo ya kore mutum daga sunna ko ya kore shi daga musulunci ma baki daya saboda ko ai bata ai fada da shi an saba mishi to kaga wannan yanzu yayi wani kaso na ahli yayi wani wato kamanci da ahli kitabi ya ga wato abin da yake bata ne ya kira ta shari'a ya ka shari'a kuma ya kira ta bata Allah ta'ala kuma yana cewa wala jirmanakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa cewa saboda wasu muku laifi kar ku yin adalci ku adalci wannan shi yafi wato daidai as-sadisa mas'ala ta shida tasrihu bi wuqi'iha a'ni ibad al-awthan wato inda mazala ya fito karara ya fada cewa wato wato nan ban ina nan kaka to as-sadisa nan wa hiya al-maqsud bi tarjama wanda wannan ita ce asalin maqsudin da yasa aka yi wato babin aka haƙula babin akai anna hada la budda an yujar fi hadhihi al-umma cewa dole a samu a ce wannan al'umma wanda zasu kwaikwayi ahli kitabi akan waɗannan aqidu kama ta qarrafi hadith abi sa'id kama yadda ya gabata ya kuma tabbata a hadisin hadisin abu sa'id misali yana cewa la tattabi'una sanna man kana qablakum cewa zamu bi wato tabarkin ahli kitabi kwabo da kwabo wato kafa da kafa taki da taki haka zamu tabin su to kaga wannan ya tabbata cewa a cikin al'umma za a samu da zai dinga bautan gumaka saboda an samu a cikin ahli kitabi masu bautan gumaka akwai wanda sun ga bautan wani Allah saboda an samu a cikin wani a cikin wanda suka zo kafin mu suna bautan wani Allah akwai wanda suka bautan shedanu ma saboda a cikin wanda suka zo kafin mu an samu masu bautan shedanu suna ganin an mushi zalunci shedan din da haka za su kira iblis su ce biya musu bukata dan wato biyan bukatun su na na duniya kuma wannan wato ko a ɗaiɗaikunmu ne ko a jama'an mu duka za a samu wannan wannan duka wani abu ne da yake zahira gashi kuma wato abinda manzo Allah ya faɗa ta zo ta tabbata as-sabi'atu na bakwai tasrihu bi wuqi'iha yana manzo Allah ya faɗa karana cewa wannan abin zai faru a'ani ibadatul awtan malace ina nufin ka bautan wani Allah ta'ala nan aka ce al'alwafan shi ne bautan wani Allah ko da yana da jiki ko bai da jiki ko da wato dan adam ne da jiki da tsoka ko kuma wani abu ne kaje ka rike kake ganin zai biya maka wasu bukatunka ko aljani ko ma waye shi in dai kana bautan wani Allah ta'ala to wannan kamar da shi ya zama alwakan kamar shi ya zama alwakan dan haka haramun ne ka bauta masa idan ka bauta masa ka bauta masa ne da wasa ko ko ka bauta masa ne da sani da gangan to mutum ya fi musulunci saboda yanzu ya yi bautan ma wani Allah ta'ala da ganga a nan akwai misalin da malamai wani lokaci kan kawo ta shi ya halatta misalin irin masu yin wasan kwaikwayo haka ya fito ya ce shi yanzu zai je kawai a cikin wasan kwaikwayo ya je durkusa ma wani wani gunki ko wani abin da ake bauta wanda ba Allah bai ya fito ya ce shi kamar kafiri ne a fina-finan ya halatta wannan ya daga cin abin da wato malamai ke ta wata taunawa tsakaninsu wasu kuma ka likitattu wasu nan ba su da ba su da shiriya ba su da miƙewa sai suka kiran wannan ai ad-darura fanniya ce wai irin technical necessity ce wai ai dole to in ya kace san yayi in bai fito a ana san Allah wani sako ne in bai fito a wannan yanayi ba ya kace san yayi dan haka a bar shi ya je kawai gashi ana gani gunki ne kurukuru kurukuru gunki ne kawai durkusa yana masa bauta bal a kamar da ake gani a finafinan indiya za ka samu har ma wannan wake-waken da suke na kafirci na tsarkake wannan gunkin shi ma wai sai a samu kuma yana yin irin wannan waka kuma wata suna finafinai to duk wanda ya halatta maka wannan abin ya halatta maka abin da ke haramun ne a addinin musulunci cewa ya halatta maka wannan ba zai kuka kai ba saboda wannan wani abu ne aka san shi a shari'a cewa haramun ne ayoyi da yawa da hadisai sun nuna cewa haramun ne mutum ya bauta ma wani Allah da wasa ne ko kuma da gaske cewa da wasa ne wannan ba zai fushe ka ba ba zai fushe ka ba daga cikin ayan Allah ta'ala yake cewa ta surati tauba wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab idan ka tambaye su me yasa suke yin waɗannan abubuwa na izgilanci ma addini sai su ce ai muna wasa ne kawai muna wasa ne kawai muna hira ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ka ce musu Allah ta'ala ne da ayoyinsa da manzansa kuke yin izgilanci la ta'tadilu karku ne mahanzari kada kafartum ba'da imanikum kun kafita da bayan da can kuce kun imani kaga anan Allah ta'ala sai bai ba su uzuri ba hira suke yi sai suna suna faɗan wani abu manganin rashin kyautawa ga Allah da manzon shi suna ganin wannan abu ai wasa ce zan iya faɗa Allah ta'ala kuma ce qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan da can kun ce kun imani saboda haka duk wani wanda yake saboda wani shi fim yake yi ko saboda wani wasan kwaikwayo kawai ce shi bari ya durƙusa ma wani Allah ta'ala wani gunki ko aka same shi yana kiran wani Jesus ko wani abu da sunan wasa to wannan kaga ba ba zai kushe shi ba saboda ai su ma waɗannan munafikai cewa aka suka yi inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wasa muke yi hira muke yi to da haka kai ka zo ka ce kai ma kayi shi ne hazilan la jaddan wato kai kayi shi ne saboda wasa ba wai saboda wai da gaske nufin ka kenan ba wannan ba zai kushe ka ba in kuma kai wannan zai fitar da suka musulunci wato duk wani wanda ya yi ma wani Allah ta'ala sujjada ya yi shi ne da gangan haka yake son ya sujadan koko a'a da wasa ne ya yi shi ne a raɗin kasa shi ya zaɓa shi ya zaɓa ba wai tilas aka masa ba wai aka ce an maka tilas ka aka kamar illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil wannan ba shi ake magana ba a ya yi shi mukhtaran la la mukrah ba wai an mara masa bane a'a shi shi ne ya zaɓa ya aliman ghair jahil ya san abin da yake yi cewa abin da yake shirka ne bid wato kafirci ne bai jahilci wannan hukuncin ba aqilan ghairu zahirin wala nasib ya hankalci abin da yake cewa abin da kake yin nan kafirci ne ba wai ya rafkana bane ya banta ko ya rafkana a ya sani muballaghal hujja muballaghul hujja wato hujja ta isan masa ya fahimci cewa da bilisan da arabiyyin mubin da wato harshen larabci mai mabayyani cewa wannan abin da ke sunansa shirka sunansa wato fita ga musulunci amma ce shi ya ji lallai wato zai yi wannan sujada din saboda yana jin cewa wannan ai hanyar neman kudinsa ne ko wani abin da ya kama da wannan to wannan kaga shi ya je ya shiga wato kafirci daga gan wa iyadu billahi ba zai amfani da shi ba ya ce wai yayi ne wai ba da wasa saboda da yawa Allah ta'ala bai ba kafiran nan waɗanda suka ridda a lokacin manzon Allah ko kuma kai munafikai ba bai ba su wato hujja ba saboda sun ce suna yin wasa a kawai cewa yi la ta'tabilu qad kafartum ba'da imanikum kun kafuta da bayan da can kun ce kun yi imani kuma cewa da yake ai shi wasa yake yi yanzu idan yayi wasa ya saki mata shi wata saku ba ta saku in yayi wasa ce idan daura auren ta auru wato in aka ce wasa din ba wai shine an matsa maka ba kawai haka yana cikin zama zama shi da batashi kawai ga domin wasa kawai sai wato zaɓinsa ya san hukunci ya san komai ya ce yake cewa ku je gidanku na su yake kaza kaza kaza kaza ta saku ta saku saboda wannan a sha'anin saki da aure ba a wasa da shi to kuma sai sha'anin Allah da zai wasa da shi sai a je mu wani ya dinga duk samu wani Allah ta'ala yana cewa wasa yake yi kaga wannan kaga wannan ba yanda za a yi wannan wannan wato wani malami da san Allah ya san ya san wato sunnan manzon Allah ya baka fatawa ya ce zaka kai wannan abu kuma zaka sha gaskiya ba zai yi ba sai na takwas malaci attamina matsala ta takwas al'adabul ujab matsalar da tafi ba da mamaki khuruju man yad'i nubuwa yanda aka samu wani wanda yake dawon annabta mithlul muhtar kamar wannan muhtar da muka bada labari wannan wannan wanda ya fito da sunan shi'a daga baya zo yarda yace ma shi shi annabi ne ma a takallumihi bi shahadatin duk da ya fada ya ce shi ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana fadan wannan ya fada cewa shi musulmi ne amma sai ya zo ya da'awa cewa kuma shi annabi ne wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-umma kuma ya fito kwarai yake cewa shi bayan cikin al'ummar annabi Muhammad wa anna rasul haqqun kuma yana cewa annabi Muhammad annabi Muhammadin manzon Allah ne na gaskiya wa anna al-qur'ana haqqun kuma yana da qur'ani na gaskiya wato gaskiya ne ba ƙarya aka yi ba wa fihi kuma a cikin qur'anin anna muhammadan khatamun nabiyina cewa annabi muhammadu cikamakin annabawa ne wa ma hada kuma tare da haka bayan ya zo ya ce yayi da'awan cewa shi annabi ne kaga ai qur'ani yana karanta shi ya kuma da cewa qur'anin nan gaskiya ne amma ya fito yake cewa shi ma annabi ne wa ma hada yusaddaqu fi hada kullihi duk da kuma an samu a cikin al'ummar kawai wasu suka bi shi kaga wannan wadin cikar da juna ne ba sani ko an fahimci wato ra'ayi mai kishin juna da ya kawo wato shi ya yarda cewa annabi gaskiya ne ya yi da ƙur'ani gaskiya ne a cikin ƙur'ani na kuma an ce masa wato manzan Allah shi ne wato cikamakin annabawa sai kuma ya ce shi kuma shi ne annabin kaga ya kwace wannan ayan kuma wai aka samu kuma wani ya bi shi akan haka da aka ga wannan wani abu ne da yake wato ɗabi'a mai kishiyantar juna da bai kamata a samu wani al'umma tana yi ba mala ce ma'a tabadil ma'a tabadil wadih duk da wato wato wannan abubuwa masu kishiyantar juna na karara a fili yake wato akwai cin karo da juna وقد خرج المختار في اخر عصر في اخر عصر الصحابه wato shi wannan mutumin ya fito ne kashin wato zamanin sahabbai wata bi'ahu fi amun kafira wasu daga cikin al'umma suka bi shi wato kamar da muka fara ya fito da dalilin cewa shi zai kare jinin Husaini ne a zo a bi shi da haka masu tausayi suka bi shi da kuma masu wata munafunci a zuciya suka bi shi fatattu daga baya kuma da ya gaya sama al'umma kuma sai sai ya fito ya ce shi ma annabi ne jibril yana zuwa masa kaga daga baya sai ya fito da asalin kalansa wanda wannan yana nuna maka cewa duk wani batacce wani karkatacce mai batarwa a wannan al'umma idan ya fito da batansa to sai an samu wata al'umma ta bishi ta ba wato ko da an san cewa shi bataccen ne kaga yanzu shi wannan ya zo ya ce shi annabi ne ya daga cikin abin da karamin yaro da babba jahili da mai malami sun san cewa wato ya sa abu qur'ani amma tare da aka samu wasu sun bi shi saboda wani biyan bukatar su na karan kansu don haka duk yadda aka samu wani mutum za ka gani shi kai a wajen ka shi jahili ne shi bai san komi ba addini a tacce ne batan shi kuma a bayyana take in dai ya fito yana shela wannan bannan ta sai an samu wani ya bi shi da haka da zarar kun ji labari mabannaci zai fito ya fara yada bannansa to ku danne shi inda yadda za ku ku danne shi kar ya fito da bannansa saboda yana fara fitowa wanda zai ce ba ai shi ma yana ganin kamar shi ya ma fahimtarsa ya fahimta su akan kowa saboda shi babu ruwansa kamar da ga wannan shi ake samu a a duk wanda ke duk wanda suke jagorancin bata wannan a ko ina ba wannan kasa ba amma dai zan ba da misali ne dan kankani a kaga dan wanda yake yake jagorantar wato rafiba wanda yake jagorancin yan shi'a rafiba a wannan kasa ta mu zaka samu wato shi bai san komai shaka mishi a dan addini ba babu yanda za a iya ja maka aya wato aya guda daidai bal ba ma aya babin da ja maka maka larabci jumla mufida guda daya cikakkiya ba zai maka ba wato har tafsiri kuma yana yi kuma in kana kallo zaka rika jin takaicin yanda za a yi wa a ce wannan wannan wai an bi shi shi dan boko ne dan boko ne da ya san boko sosai kaga da sai ya tsaya kan boko shi amma wai sai addini kuma kuma haka kuma aka samu wani ya bi shi akan wannan tabi'a baya jan aya daidai hadisan bai san su ba larabcin ma bai iya ba larabci dan dan dan ibtidaiya wanda sai larabcin da shi ya fada shi kyau amma ko za a samu wai wasu wani ya bi ya bi akan haka to da karkata tsammanin cewa wani wai idan ka kafa mutu cewa ai wani batacce ne ya fito ya ta shela ita wato ya da batan nasa ba mai bin sa wallahi sai an samu wani ya bi shi haka zalika ka duba ka gani yan jagoran qur'aniyuna a wannan kasa can a Kaduna dan gungun haka shi ma za ka gani kwata-kwata babu yanzu a iya kanta maka ƙur'ani daidai bayan za a iya kanta maka wato larabci daidai amma ko za a samu kawai wasu sun bi shi akan haka sun yi da kawai ƙur'ani zalla za a bi har yanzu kuma suna nan kuma suna bautan Allah a wannan a wannan turba din saboda haka ko shaidan ne ko shaidan ne aka samu ya fito ya ce suna na iblis ya fito shaidan ta ce sunansa iblis gashi ga kasa ta kasa kowa da kowa ya zo kasa ta zan bashi kaza zan bashi kaza ku zo ku bauta mun sai an samu wato yana da mummuni ya bauta musa wato kaga wani karshen cewa shi wato batacce ne saboda shi qur'ani fada aka yi karar cewa an tsine masa amma kaga wani zai in ya fito da zai fito in ko zai bauta masa kamar da a yanzu shi ana samu ma wasu wani yana ganin cewa zai bauta masa wani daga cikin mawakan yana faɗa yana cewa an ce yana bautan shaidan to a shi shaidan yana bashi yana bashi gurasa kullum eh kaga kaga kaga kaga batacce yana baka abinci kullum kawai zaka zaka bauta masa na na na
wallahi kuma ya koma cikin jinsa ya ko kai ko kawai shi duka yake kamar kawai shi san aljanna kaji ko mutum ya kaji ko kuma ce kira ne yake shi ma wannan kaji ko wallahi ka gani sau da ka dodi yadda kake tsammani cewa idan wani yana shirin tabbata waya kyale shi wallahi tallahi ya zana shirin tabbata to zai bata da mutane ne sai an samu wani ya bi shi wani wanda za ka samu ya iya magana ya iya larabcin amma ba amma wato larabcin kawai ya iya bayi da abin da ake kira addinin ilimin addinin musulunci in zai jawo aya baya ja daidai shi ma ko kuma bai mahaddace ba ko kuma in zai jawo hadisin shi ma ba shi ma bai san koyi hadisin ba kawai zai ta manganin sa ne zai ta gaba kadin sa ne yana manganin sa yana ya jawo wace ya fada ya jawo wace ya fada kuma sai a samu wani zai bi shi akan haka bal ma idan an dauki doka akan sa sai ya ce a ce an musu zalunci to kaga wannan ina a wurin malamai ina zai sama ba malamin malamai ba wurin ɗaliban ilimi wanda suka fahimci addini babin za a irin wani mutane su sha saboda shi ne ba yana hujja da abin da ake hujja da su addinin nan ba ba qur'ani yake hujja da shi ba saboda qur'ani ya dawo ba wato bai ja daidai hadisi ba hadisi yake ja daidai ba magana kawai yake yi sai dai dan jawo wasu abubuwa wasu yan bacikan sa ya yi surutan sa ya je ya rubuta rubutan sa kuma ya ce shi shine akan shirya kuma wani ya ce ai shi ya fi kowa ma ilimi to kaga wannan shine abin da ake ake ba su wato diya da ka samu wani maballaci yana ballansa to mu zara kwanduwa mu kware da gaske da duk abin da za mu iya in Allah ya baka iko ne da abin da an kira iron fist wani kana da dorina a hannunka ka shabda masa ya daina wannan ya daina wannan wato ballan nasa in kuma Allah ya baka wato kan saka na baki fito fili ka ka faɗa cewa abin da yake wannan mutum batacce ne kada a bi shi in kuma Allah ya baka kai ba kai baka cikin waɗancan baka cikin waɗannan amma kuma ka zaka iya zuwa ka gansu ka ga ka tsegunta musu ka ce wani fa gashi yana shirin ta banna a bayan kasa wannan tsegumi ne na halal wajibi ka je ka yi wannan abin kai ma ka fitar da wato ka fita auren Allah ta'ala sai ma da yace at-tasi'a na tara al-bisharatu bi anna al-haqq la yazul bil kulliyah kama zal fi ma mada ana akwai bisharar manzon Allah da ya faɗa cewa gaskiya ba za ta gushe ba baki daya kamar yadda aka samu gaskiya ta shuɗe a al'ummar da suka zo kafin mu kawai sai aka rasa gane gaskiya a cikinsu to mu a cikin al'ummar ba za a taɓa samun cewa a wannan al'umma an samu ba masu gaskiya da suke fitowa su shirta gaskiyarsu ba la ta zalo alaihi ƙwa'ifa malaki cewa ba za a gushe ba za a samu wata wasu gungu na al'umma nan da suke tsaye akan gaskiya wani wanda ya taɓar da su da ya fito ya ce cewa shi baya san su ko ya taɓar da su ya yi taimakon su ba zai cutar da su ba wannan kamar kamar yadda muka faɗa ba wata ƙungiya ce guda ɗaya da suke zauna a waje guda ɗaya ba na'am akwai ruwaye da suka nuna cewa za a same su a sham wanda kuma haka ɗin ne za a same su a sham tunda wato su annabi isa da dama ita sham ai ardul mahshar ce kamar su zo a hadisi duk wasu aka caniyar za a tashi kiyama da waye da waye da waye wato in aka ce sham ana magana syria da garuruwan da ke wajen hafilestin duka a wannan waje to kusa abubuwa daga baya zuwa garin lokacin za a tashin kiyama gab nan filistin ita za ta zama wato da jihar ma baki da ita za ta zama wato sansani da za ta zama duk duniya ta koma wajen din da za a tara su 'yan rigingimu masu gaskiya zo su shera ta gaskiya su makayata kuma a kore kokayata da na za a zo a yi wannan abu a, to kuma anan amma kaga ba ana maganan kawai anan ne kai da samu masu masu gaskiya ba a ana maganan duk wani wanda ya tsayu da gaskiya yake umarni da kyakkyawa yake wato hayi da mummuna ko a ina yake a duniya to shi ma ya zama tsarifatul mansura sawa'un jama'a ne shi ko ko shi kadai ne ko da a garin shi kadai aka samu yana yin tauhidi to ya zama tsarifatul mansura ya zama shi da ahlus sunna wal jama'a wannan gari shi daya saboda dan tsarifatul mansura din ba wai dole sufa ce ba wai ba wai jama'a ba ko da su suka fi yawa ko su suka fi kadan ko ina dai aka same su su za su zama wato tsarifatul mansura wanda kuma su wannan tsarifatul mansura za a iya samu a cikin malamai za a yi samu a cikin wato mahukumta za a yi samu kuma a ɗaiɗaiku za a yi samu a jama'o'in mu duka mutuka dai kana umarni da kyakkyawa kana hani da mummuna kana yin jihadi da zuciyanka da bakinka da kuma abin da Allah ta'ala ya baka da dukiya da komi naka kuma wato kana tsaye da siyasa adila rashida kana tsaye da wato shugabanci na adalci kintsatsen shugabanci wato wanda yake babu bauɗewa na musulunci a ban a cikin al'umma tun daga gidanka tun daga gidanka ya zama wato kana da siyasa adila rashida siyasa shugabanci na na addini shugabanci na wato adalci shugabanci na miƙewa babu fadara a ciki to yanzu kai din ka zama ba'ifatul mansura ka zama wato wato wanda suke tsaye akan wato wato shari'a wanda Allah ta'ala zai taimake su zai kuma cigaba tallafan su malaci al'ashira na goma al'atul uzma aya wacce take tafi tafi girma annahum ma'a qillatihim la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum duk da karancin su to ba zai cutar da su ba duk wani wanda ya tozarta su ko ya tabar da su ki taimakon su to ba zai ko kuma wanda ya saba musu a aqidan su to na ba zai tabar da su ba shi malamin Allah ko kuma wanda suke tsaifatul mansura wanda yake ya san Allah yana tsaye akan turwa ta addinin musulunci ba zai cutar da shi ba saboda mutane da yawa sun saba masa kana wani shi abu ne da mai shi kenan shi an zagome shi a gari shi ba ba zai iya sunna ba saboda an zagome shi a gari shi ba zai iya musulunci ba saboda inda yake al'umma ce wacce take ba ta san musulunci sai sai daga ganin wannan abin ba zai iya shiyanta musulunci ba ko zai iya musulunci ma baki ɗaya ba zai bar musulunci kamar da aka taba samu a za ku gaina ta ɗan ka kawo lokaci misalai dole a daga kawo wamba kawai za ka fahimci abubuwan ba wai zaki na yake ne suka zauna da wasu daga cikin yan fulafulai na indiya aka dama dai a jerin gwanon haka suka masa ana cewa kowa ya magana akan kabaya da su shafa ɗumma duka da musulmi da musulmiya da musulma duka kowa da kowa ya zauna a wurin kowa duk ya zo ya zauna a wajen shi zaki na idan suka zo za su bashi dama ya magana sai su bashi sakure shi suke bashi dama ya magana amma sai kuma su ba sauran su faɗi abin da su faɗi na ilhadi da kafin cewa musulunci wanda kawai zan kawo misalinsa kuma a cikin al'umma an fi ganin cewa shi ya fi musuluncin ba shi shi ne daga cikin wato sharok khan shi ana ganin shi ya fi kundin musulunci amma shi a wurin da ya fito ya faɗi wata magana ta ridda yake cewa idan in yanzu kana cikin wani gari wanda yake wato za a tsangwame ka saboda musulunci ya ce god will understand kawai ka je ka ji tsiyanka ka je ka ta kafircinka god will understand kaga shi ne shi ke ba Allah ta'ala sharaɗi wani yana na youtube matasa sa suka la suka la yana na youtube haka suka ba suka shekaru ne a baya cica aka yi duka ba su kwa zaki laika a garin shi da ya ma ya barbar musha da yawa shi wannan kuma a haka wallahi ba ana cewa wai shi ya kowa shi ba har tsammanin ba na mata ba har abirul hajji yayi kaji ko? kaji ko? ko wallahi ana cewa ya fi shi shi a cikinsu an ce ya fi kowa ma shi ya fi kowa a cikinsu akwai irin bala'i ne shi a cikin su ma an ce ya fi kowa na tsammanin ma ha'amil hajji ya taɓa yi in ba na manta ba na ji ha'amil hajji a garin ya taɓa ƙasan ya taɓa yi shi ya fi kowa kuma irin irin irin irin wato abubuwa na na aikin jin kai haka ga musulmai yana yawan yi haka bala ga in kana kanta profile ɗinsa haka a wikipedia a yanayin yadda abubuwa su yake ayon gidansa shi a ciki ya ma dan katanta abubuwan musulunci amma kaga ya zai zai fara wata wata magana ta kafirci kawai ta musulunci a musa shi yasa zaki na kike cewa zaki na kike cewa a cikin a cikin waɗanda ya hira da su in ba na mata ko zaki na ko wani sai kice a cikin waɗanda ne hira da su a cikin waɗannan masu muwaffilun din da masu actors din nan to shi din ya fi ko ya musu dama dama to kuma shi kaga abin da yake yake barabara da yake faɗa kaga wannan dai shi sai da yawa zaka suna suna kafa mana hujja suna cewa suna cewa ai ga sunan waɗannan ba musulmai bane ba da haka ni ma yanzu ai musulmi ne amma zan iya wannan sana'a sai to kai baka ma san addini suke ba kila ma batiniya suke yi da yawan su ma addini ne batiniya suke yi addini ne addini ne wato wanda suke binne kafirci da ilhadi a bayan ƙasa kamar da wanda ya san addinai da ke cikin indiya ai da yawa masu cewa su musulman ma kai ba suna yin musulunci na a mizanin irin na musuluncin da ka sani ba akwai musulman da suke tsayawa su tsayin daka kan musulunci wannan ba su ake magana ba su ba sa babu lafari amma wani kawai zai je haka kawai ya sa wata sarka sarka na ta zama allan shi sarka na wata maman shi ce ko ta wata ko ta wace ce wace ce ita yake bauta ma shi ita yake komi baya tuwa ko ina sai da wannan sarka yana ganin kamar ita za ta bashi kuma ka ce wai na musulunci wanda zai iya fitowa haka kawai ya fara magana mauna na kan addinin musulunci ya zo ya zaki a manzan Allah shi kansa kuma a cewa shi ba musulmi ne a sun sani a kawo alamai a cikinsu ba ai wato ni ban ban taba ganin wato lahiya a duniya da ubangiji ya jarabce su irin indiya ba idan kana neman wato masu kwakwalwa kwarai da gaske ka samu yan indiya ka gama amma kuma a cikin su ake samun wani wanda zai zama ba shi da hankali zai bauta mun Allah ko ko malamai ka samu a cikin indiya za ka samu malami ne na Allah na gaske amma da malamai kamar su imamu dihlawi malami ne babba muhammad sadiq khan al-qinnauji malami ne babba in ka ga wallafe-wallafen da suke wato za ka wato wallafe-wallafe ne masu girman gaske wani lokaci hawa ce kawai ina cewa kira da musulunci ne ya kafa da addini amma shi bai tsaya ya fahimci ma mai musulunci to watakila watakila kuma tsabar san zuciyarsa ce kawai Eh, tsabar san san san san san ya ya ma Allah ta'ala tawaye ne Allah ta'ala ya kyauta ah na'am Ah, الحادية عشر نعم تاشر الحادية عشر نعم الحادية عشر مشاعر أن ذلك شرط إلى قيام الساعة ما لك سوى وأن شرط إذا الله نمز أنا يا باير سوى duk wanda za su bunga bauta ma za su tsaya a tsayin daka kan addinin musulunci to Allah zai cika taimakon su har zuwa wato lamarin ubangiji ya zo mala ya ce to wanda zai cika wata tabbata ne har zuwa qiyamus sa'a zuwa ran tashin kiyama to nan ne gaskiya ba abinda mala ya faɗa ba ba haka kamar yadda muka faɗa a lokacin da muke kanta hadisin ba haka abin yake ba nan ba ba qiyamus sa'a bace eh ai kamar yadda muka faɗa cewa a hadisi da yake cikin sahih muslim mazala yake cewa la taqumu sa'a illa ala hatta la yuqala Allah Allah wato kiyama ba ta miƙe ba sai an daina cewa Allah Allah kuma duk malamai sun sun fayyada cewa wato in tashin kiyama ba za su tsaya ba sai akan shirarul khalqi shirarul nasi mutanen banza akan su za ta miƙe Allah ta'ala zai zo da wani zai zo ya ya dauke ran duk wasu mumulai gabda kubaila sa'a gabda wato ran tashin kiyama zai zo ya kashe kowa da kowa da yake mumuni sai a bar kawai sai kafirai sai sai mushrikai da haka anan amru hatta ya atiya amrullahi hatta ya atiya amrullahi ana ana maganar umarnin ubangiji a lokacin da zai dauki ran mumune baki daya daga lokacin za a samu dai ko ina kowa ya zama kafirai da mushrikai sai kuma munafikai Allah ta'ala ya tsare mu duk wanda Allah ta'ala ya kashe wannan lokaci ma'ana kamar an bashi tikitin sansanatin a duniya cewa to shi daga nan sai kuma sai wuta Allah ya tsare Allah ta'ala ya kyauta ma'ana yace athaniyatu ashara na sha biyu ma fihi min al-ayati al-azima a ciki akwai ayoyin ayoyin manya min ha daga ciki ikhbaruhu bi anna allaha zawalahu al-mashariq wal magharib ce mazala ya bada labarin cewa Allah ta'ala ta taro masa wato mafadara da mahudatta Allah ta'ala ya ya ta taro masa ya gani ya ga abin da zai faru nan gaba kaga wannan wani wani alamu min alamu min min alamin nubuwa alama ce ne gaskiyan annabi gaskiyan wato annabtan manzon Allah da aka matso masa duniyar ta dawo kusa ya ganta aka tattaro mata mashi ita ya ganta kuma sai ya bada labari kuma ya faru yadda ya bada labari din wa akhbara bi ma'ana zalika fa waqa'a kama akhbara sai kuma ya faɗi abin da zai faru kuma abin ya faru kamar yadda ya bayar ya bada labari bi khilafil junubi wa shimal yace sabanin wato arewa da kudu arewa da kudu mazala bai bada labarin cewa za a samu musulunci zai fatsama a wajen ba kamar da zai fatsama a gabashin duniya da mafaɗan duniya da yammacin duniya wa ikbaruhu da kuma ba da labari da manzon Allah yayi bi annahu u'tiya al-kanzaini cewa an bashi taskoki guda biyu kaga wannan duk ya tabbata ya tabbata cewa ya ci farisa da yaki ya tabbata kuma al'ummar ta ci kuma rumawa da yaki an kai musulunci wajen musulunci zama shi kirin jayi wa ikhbaruhu bi ijabati da'awatihi li ummatihi fil ithnaini da labari da manzon Allah ya bayar cewa Allah ta'ala ya amsa addu'ansa da ya ma al'ummarsa a cikin abubuwa guda biyu da ya roka wa bi ikhbaruhu bi annahu muni'a thalitha da kuma ba da labari da ya cewa an hana shi tambaya da yayi na uku wani tambaya ce yayi na uku tambaya da yayi na uku shine kar a sanya wato sabanin musulmai afwan ya zama wato ba'sul umma bainahum ya zama abin da zai jawo mu al'umma shi halin kakanika yi ba matsala ce dake cikin su ba Allah ta'ala sai bai amsa ba tunda ubangiji ya riga ya hukunta cewa a cikin wannan al'umma za su samu sabani sabanin kuma za su yi hakka shi tsakanin su kaga manzo Allah ashe yana yin addu'a a ce ba amsa masa ba ina ga wani wanda zai ce ya yi addu'a ya ce duk an amsa masa kuma in yayi ma sai an amsa mazala addu'a uku yayi yayi addu'a guda biyu aka amsa guda ɗaya yake cewa ya Allah kar ka sanya a, wato ba'sul umma ka sanya wato sabanin al'umma da kashe-kashen al'umma tsakaninta da kanta Allah ta'ala sai bai amsa wannan addu'a ba saboda ubangiji ya riga ya hukunta cewa al'umma fa dama ba za a wani ba zai samu dama ba akan ta ba sai ta wannan hanya dama al'umma ba za a samu wani wanda zai sallalo kan addinin musulunci ba baki daya sai an samu wasu munafikai a ciki sun zaizaye mu sun zaizaye mu sun zaizaye mu sun lalata kowa da kowa to daga baya kuma shikenan sai ka fara da tsakanin mu muka fara tsakanin mu shikenan mun halaka jinanan junan mu shikenan sai wasu kuma su zo su kara su kara samu Allah ta'ala ya kyauta wa ikhbaruhu bi wuqu'i sayfi da bada labari da yace wa za a sami wato za a sami takobi a wannan al'ummar kaga ya faru wa annahu la yarfa'u idha waqa'a kuma idan muka fara yaki da juna ba za mu daina yin yaki ba in dai an riga an fara kaga kuma ba daina ba har yanzu fara muke tsakanin mu wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'd da kuma bada labari da manzo Allah ya ce wa wasu za su halaka wasu su wa sabi ba'dihim ba'd wa ce kuma wasu za su riba wasu su a wurin yaki wannan kuma kaga ya faru ko shekara ɗan lokacin 90s ya ga shi abin da Saddam ya nemi ya yi makuwai kawai ya kawai ya nemi kawai ya ce ya nemi kawai ya ce kuwait ma dole ta zama ta zama ta zama kasansa ya kuma kuma ya shaida ta shi ya yake su haka da aka sai da aka aka ta hama za hama ta aka aka aka rike hannunsa daga zalunci to kawai sai kawai ina abu ne wannan musulmi ya riga cewa zai je garin musulma gari mu wata kasa mu ta musulma ta musulmai ka ce wai sai ka sai ka saka mai da su wato kaman bayinka har yanzu kuma akwai shi a cikin wannan al'ummar wa khawfihi ala ummati min al-a'immat al-mudallin da yanda kuma manzon Allah yace yana tsoron wato shugabanni wanda suke batarwa muka ce shugabanni ana samun shugabanni ko dai wato shugabanni a siyasa ko kuma shugabanni a addini malamai a samu suna batarwa in aka samu masu kira zuwa ga bid'a to an samu masu batarwa kenan kuma manzon Allah ya wannan haka ya faru kamar yadda ya bada labari wa ikhbaruhu bi dhuhuri mutanabbi'ina fi hadhihi fi hadhihi al-umma da ya bada labarin cewa za a samu masu da'awan annabtar ƙarya a wannan al'umma kuma an samu kaga wannan ya tabbata wa ikhbaruhu bi qa'i ta'ifatul mansura da labari da ya bayar cewa za a samu wato ta'ifatul mansura za ta wanju a bayan ƙasa za a samu wata wata wato kungiya wata wato gungun na al'umma da ubangiji suka wuce makon su suna kan gaskiya daram da su ba su kauce ba to wanda kuma an samu din har yanzu zaka ga an samu ko duk yanda aka yi da bata wanda a samu a cikin al'umma zai fito ya ce a shi abinda ake yi mutane bai dace da amfanin Allah ba da faɗin manzon shi wa kullu hadha waqa'a kama akhbara duk wannan ya faru kamar inda malam ya bada inda manzon Allah ya bada labari ma anna kullu wahidatin minha ab'ada ma yakunu fil uquli duk da lokacin da manzon Allah ya bada wannan labarin inda za a iya kaita manzon Allah inda ya halatta kaita shi sai su kaita shi saboda hankali ba zai kawo ba hankali ba zai kawo manzon Allah ya ce kawai za a ci rubawa hankali ba zai kawo manzon Allah ya ce za a ci farsawa a lokacin hankali ba zai kawo ba saboda lokacin su ne wato su fafawa a duniya amma duk da haka da yake sun imani da annabin su suka ba da suka yi imani da shi suka yi cewa nan abu zai faru kuma ya faru bayan rasuwar manzon Allah wannan abu guda biyu kawai shine zan zan faɗa mana wato ya zama wato izina duk abin da kaga manzon Allah ya faɗa yace zai faru nan gaba kai hakuri kai imani kai imani da shi karka ce kai ya mai zo ba da haka kai tawilin sa a kai imani tabbas wannan zai zo ko da kai ka fahimci abin ko baka fahimci abin ba wannan watan wata na zai zo insha Allah ta'ala الثالثة عشر نشاء أكو حصر الخوف على أمتي من الأئمة المضلين inda manzon Allah wato ya takaita tsoransa akan wato ga al'ummarsa akan wato shugabanni masu batarwa shugabanni ko dai masu daga cikin malamai ko kuma daga cikin malamai na nufin wanda masu kira zuwa ga addini amma kuma aka san mabannata ne bata suke yi suna kira zuwa ga wata bid'a ko zuwa ga wata shirka ko kuma a samu wanda suke siyasa wanda suke shugabanci su dage su ce al'umma sai ta yarda da wani abin da ke sun sai dan an yarda cewa wannan ba daidai bane kamar a ce an dage sai an halatta madugo ko a ce sai an halatta ruwaɗi ko abin da ya kama da wannan to wannan suna al'aimatul mubillu wato shugabanni masu masu batarwa duk wani wanda ya kawo maka abin da yake ba shi ya da'a ga Allah da manzon shi ba kuma kai masa da'a akan haka to yanzu wannan sakamakon kurin tashin kiyama shine Allah ta'ala zai gama ku da juna ko ku cigaba da tsine ma juna ka cigaba da tsine ma juna dan haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul azabi yawma tuqallabu wujuhum fil nar ka ga ya musu ranar da za a jujjuya wato zuka wato fuskokin su a wuta yaquluna ya laitana ba'ana Allah wa ba'ana rasula sai sai kai can mu ina ma mun yi ma Allah da manzon shi da'a wa qalu ya rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana ce ya ubangiji mun yi ma wato shugabanninmu da manya-manya cikin mu da'a fa adalluna sabila ne suka batar da mu daga daga tafarki rabbana atihim dha'ifaini min al'azab ya ubangiji ka ba su ninki biyu na na azaba da kake mana wa la'anhum la'nan kabira ya ubangiji ka la'alce su la'ana mai mai girma da haka duk wani wanda ka yarda ya rika baka wasu dokoki na bata ka bi shi akan haka to ran tashin kiyama za ku tashi kuna tsinene ne da juna kana roƙon Allah ta'ala ya ƙara ninka muku azaba Allah ta'ala ya tsare mu ana arabi'atu ashara na sha hudu at-tanbihu ala ma'na ibadatul awthan akwai wato fadakarwa akan ma'anan bautan gumaka ma'anan bautan gumaka shine da ka bauta ba duk wani abin da ke wanda ba Allah ba wato duk wani abin da yake ba Allah ta'ala ba ko jiki ko jiki ne ko ba jiki bane ko bishiya ce ko wato ko ba me ko dutse ne to wani ya zama alwakan to in mutum ya bauta masa to ya zama wato ya bauta ba wanda ba shi wanda ba Allah ta'ala ba kaga anan ayi manzo Allah cewa yi hatta ta'budu fi amun min ummati al-awthan sai kuma ya bada labarin cewa wa annahu sayakunu fi ummati kadabuna kadathun kaga waɗannan wanda suke da awan annabta ai kuma suna da awan cewa ko Allah ta'ala ke musu wahayi amma sai manzo Allah ya kira ana bautar su bauta ne na wasan bauta ne wanda ba Allah ba saboda me saboda suna suna wato ɗebe ma Allah ta'ala da manzon shi ba biyani da haka sai zama abin da ake biyayya da ake musu kamar biyayya ne na na haram biyayya na wanda yake bai dace ba Allah ta'ala ya ya karbi wato ibadunmu Allah tabbatar da gadagan mu akan musulunci abinda muka taji da Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh